lokaci ne da za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin shehu manzo wanda shek mutaka modubba tukur yake gabatarwa hajiya dr zainab jamil isya gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku a yi sauraro lafiya
بسم الله الرحمن الرحيم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون su waɗannan larabawan makka wadda suka ringa cewa mala'iku banatullahi ne su ne Allah yake ta gaya musu cewa fasu waɗannan mala'iku ibadun ne mukramuna wanda suka ce wa ƙalu takazar rahman walada Allah ce subhana bal ibadun mukramun to su mala'iku ibadun ne wato bayi ne da Allah ya girmama su da bauta masa wadda kamar yadda muka faɗa cewa yusabbihuna laila wan nahara la yaftarun Allah ya ci gaba da bayani yake cewa su waɗannan mala'ikun fa la yasbiqunahu bil qawli ba sa ainihin zuwa da wani zance sai abunda Allah tabaaraka wa ta'ala ya umurce su da shi ba sa rigayansa da wani zance sai abunda Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa shi suke aikatawa wa hum bi amrihi ya'malun kuma wa hum ya'maluna su masu aiki ne bi amrihi da umurnin Allah ba sa saba masa kamar yadda qur'ani ya faɗa mana la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun su mala'iku ba sa saba wa Allah a cikin dukkan abun da ya umurce su sukan aikata abun da Allah ya ba su umarni ne ba sa ketarewa
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضيهم من خشيته مشفقون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون سوى nan jama'ar mala'iku ba yadda Allah tabaaraka ta'ala yake bayanin su ya'lamuna ma ya'lamu ma baina aydihim ya san abun da ke gaba gare su wa ma kalfahum da abun da yake bayan su ai abun da suka aikata da kuma abun da suke aikatawa duka shi Allah ya sani wala yashfa'una ba sa yin ceto su waɗannan mala'iku illa liman irtadi ta'ala sai wanda Allah ya yarda da shi suke ceton sa mana mala'iku suna yin ceto amma sai wanda Allah ya yarda a cece shi suke ceton sa kamar yadda muka faɗa a karatunmu na baya shi ceto akwai shi amma yana da sharaɗi game yinsa da wadda za a yi wa shi wadda zai yi ceto yana jiran izini daga Allah illa manazina lahur rahamanu wa radiya lahu qawla sannan wadda Allah ya masa izini shine zai yi ceto sannan kuma wadda za a ceta manittakaza inda Allahi ahadan wadda ya riƙe alƙawari a wajen Allah menene alƙawari a wajen Allah shine ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to wannan su ne sharuɗan ceto sun cika to su ma mala'iku fa suna yin ceton amma ba suna yin sa ne da izinin kansu ba ko da umarnin kansu ba a'a sai wadda Allah ya yarda da shi suke cetonsa to haka duka dai Allah yana gaya mana cewa su mala'iku masu biyayya ne ga Allah bayan Allah ne masu bautawa Allah su ba yayan Allah bane kamar yadda waɗannan larabawa suka faɗi
ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين
ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقول منهم duk wanda ya faɗi daga cikinsu su jama'ar mala'iku in ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inni ilahun ni abun bauta ne min dunihi koma bayan Allah kamar yadda iblis ya yi da'awa na bauta wa ainihin kansa ya yi umarni da biyayya gare shi to su ma mala'iku da bisa ƙaddarawa za su faɗi haka to fa zalika wancaninka wadda ya faɗi wannan na jizihi za mu saka masa da jahannama wutan jahannama zalika kamar haka ne najzi zalimina muke saka waɗannan azzalimai mushrikai masu hada Allah da wani masu cewa Allah yana da da
awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda kanata rarqan fa fatagnahuma waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله تبارك وتعالى هل ينزو يكي غاوة كافران دنيا يتي ألم يرى الذين كفروا سوى أن الذين كفروا إنهم شم بس غني بني بس سني بني أن السماوات والأرض cewa waɗannan sammai da ƙasai kana tararƙan sun kasance da haɗaɗɗu ne wato suna yimƙi a tsakaninsu babu maraba tsakanin ainihin sama da ƙasa haka da muka fara halitta sama da ƙasa amma Allah ce fafatakna huma sai muka buɗe su muka ainihin sanya su wato ƙasa bakwai ainihin ita ma sama guda bakwai muka raba su su waɗannan sama da ƙasa ɗin su ba su ga wannan ba ne da ita sama tana haɗe ba ta ruwa ta dawo da aka raba tana zubo da ruwa ƙasa da tana yimƙe ba ta ba da amfani ta zamto tana ba da amfani amma da dukkansu a haɗe suke gaba ɗaya to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya raba su to wannan malamai suka ce yana daga hikimar Allah a nan bai ce awalam yaral lazina amanu annas samawati wal arda kana tararqan ba bai kawo maganan masu imani ya kawo maganan ilmin sanin sama da ƙasa ba saboda wannan ilmi da ya shafi neman sanin kaunu yawanci Allah ya fi ba wa kafirai dama na sanin wannan sai ya shagaltar da masu imani su kuma su zo wajensa su san Allah ɗin su zo kusa da Allah wadda kuke su kuma ba sa kusa da Allah ba su san Allah ba to sai aka hada su da kaunu aka hada su da halitta su ta bincike a kai to shi yasa ya zama kafiran duniya su suka fi kowa sanin yadda duniya take ciki shi yasa anan ma Allah ce awalam yaral lazina kafaru su shin kafiran nan basu sani bane annas samawat annas annas samaa wal arda kanata radqan yayi maganan cewa da a hade take to kuma su ne suke har yanzu bincike akan harkar sama suke bincike akan harkar ƙasa saboda wannan abun Allah ya shagaltar da su bayin Allah kuma Allah ya shagaltar da su da Allah ɗin to wannan yana nuna cewa abin da ya shafi ilmoma na sanin ƙasa da sama ɗin duka Allah ya fi damƙa wadda suke ba musulmai ba fiye da ainihin musulmai ɗin saboda sun fi shagala da wannan saboda musa Allah a cikin lamarinsu ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy haka nan mu ne muka sanya kulla shay'in hayyin duk wani abu wanda yake dauke da rayuwa muka sanya shi minal ma'i daga ruwa saboda da ruwa dukkan abubuwa na halitta suke rayuwa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya rayuwar wannan duniya ba za ta yi ba sai da ruwa haka malamai masana Allah kuma suka ce kamar yadda Allah ya sa halittar duniya ta zama ba za ta tafi sai da ruwa ba to haka lahira kuma Allah ya sanya ta ba za ta gudana ba sai da la ilaha illallah ma'ana idan mutum bai da la ilaha illallah to bai da rayuwa mai kyau a lahira yadda ruwa yake dan adam ba zai rayu rayuwa mai kyau babu ruwa halitta ba za ta rayu ta samu ainihin ingantaccen rayuwa ba in babu ruwa to haka a lahira in babu la ilaha illallah to babu wanda zai samu rayuwa mai kyau a lahira sai wanda yake da la ilaha illallah don haka wajalna min alma'i kullu shay'in hayy afala yu'minuna shin yanzu kafiran makka da kafiran duniya ba za su yi duba su gane cewa Allah da ya halicci sammai din nan da a hade ya halicci kasai a hade amma yazo ya raba su har suka zamto aljanu suna iya hawa har aljanun mutane ma ma'ana mutane kafiran duniya aka samu wa'yansu sun fara hawa sama suna duba abubuwan kaunu na cikin saman nan to shin ba za su gane cewa Allah shi yayi wannan ba su imani da shi وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم هو وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون Allah ya gaya mana yadda da sama take da ƙasa sai yake ƙara bayani akan ƙasa ma yace waja'alna fil ardi rawasiya ai mu ne muka sanya rawasiya manya-manyan duwatsu fil ardi a wannan doron ƙasa din muka sanya duwatsu ɗin akan koguna wadda ya zama waɗannan duwatsun su ne wadda suke ɗauke da ƙasa suke dawwamar da ita ta zamto an tami da bihim mana Allah tami da bihim ba za ta raurawa da mutane ba su wayannan manya-manyan duwatsu da Allah ya sa su a doron ƙasa to waɗannan su ne suke riƙe da ita ƙasa ɗin ta zamto ba za ta girgiza ba Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana wannan sannan wannan shi yasa malamai masana ƙasa ma suke cewa duk inda kaga ake yawan girgizan ƙasa to ba su da manyan duwatsu a wannan wurin yawanci inda ba manyan duwatsu ƙasa ta fi girgiza ta fada a wannan waje ɗin saboda Allah ya ce waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim mu ne muka sanya waɗannan manya-manyan duwatsun saboda katta mu kasar ta motsa to wannan yana nuna mana kuma wannan ƙasa Allah tabaaraka ta'ala ya sanya ta shimfidaddiyar ƙasa ce wadda ba za ka taka kafanka lume ba ba za ka taka ta ainihin zamto ta ma rauni a kafanka ba saboda hikimar Allah tabaraka ta'ala kasar ya shimfuda ta ya daidaita yadda dan adam zai taka ta ba tare da ya samu wata matsala ba wannan duka cikin hikimar Allah tabaraka ta'ala wajen lafiya fijajen Allah ya ce muka sanya kuma hanyoyi fiha a cikin wannan kasa mana akan duwatsu din ya zama tana da fijajen mashiga subulan hanyoyi daban-daban la'allahum yahtaduna me yiwa ne su ɗan adam ko halittar Allah za su shiryu zuwa ga tafiyoyinsu da wayannan hanyoyi ɗin ita ƙasa tana da hanyoyi da yawa kamar yanzu za ga akwai hanyar kafa akwai hanyar mota akwai hanyar mashin akwai hanyar jirgin ƙasa hanyoyi dai daban-daban ko ta ina akwai hanya a cikin ƙasa wanda zai haɗa mutum da wani wurin da yake so ya je duka wannan Allah ya yi mana ita saman ma kuma Allah ya yi mana hanyoyi a cikinta kamar yadda muka faɗi a wani karatunmu Allah yana cewa wasu sama'i zatil hubuk Allah ya rantse da sama wacce take ma'abuciya hanyoyi ita ma akwai hanyar jirgin sama wadda idan kana tafiya ko da akan jirgi ne idan ya saki hanya to sai ka gane alama a sama nan za ka ga akwai inda za a je ana tafiya a sama ɗin kaga akwai jirgi yana gargada kamar yadda mota take gargada a ƙasa saboda yanayin hanyar in an samu wata matsala kaga akwai hanyoyi a sama Allah yawa ‘yan adam ya yi musu a ƙasa duka wannan ni'imomi Allah ta baraka ta'ala ya yi mana ya ce yiwa hakika za mu shiryu zuwa ga tafiye-tafiyenmu inda muke so mu je duk wannan ni'ima Allah yake kirga mana wadda ya yi mana a matsayinmu na ‘yan adam mu kuma gane cewa waɗannan ni'imomi ya mana su ne don mu ji tsoronsa mu bauta masa mu koma zuwa gare shi ta baraka wa ta'ala wajen sama a tsagafan mafuza wuhun ana ya fiya murihun
wajen sama a saƙfan mahafuza wahum ana ya tiha muridun Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana irin abubuwa da ya mana ni'ima yace waja'alna samaa saqafan sannan muka sanya wannan sama ta zama wani rufi ne a wajen dan adam ya zama kamar ta mai rumfa yadda yana ciki ga ƙasa ta shimfudu sama ta zama kamar rumfa ya zama kamar wani gida ko wani ɗaki aka ma ɗan adam inda zai rayu sannan ta zamto kuma mahfuzan abun kiyayewa Allah ya kiyaye wannan saman gabarin ta faɗo ko ta canza ko a ga wani tsagewa ko wani abu dai Allah ya kare ita wannan sama duka Allah ya yi mana wannan ya ce wahum ana ya ci hamu uridun amma su fa kafirai wadda ba su yi imani da Allah ba dukkan waɗannan ni'imomi da Allah ya yi ya ce wa hum sun kasance mu'uriduna suna masu kau da kai an ayati ha gabarin ayoyin da Allah tabaraka ta'ala ya yi na sama da ƙasa ɗin nan saboda su ‘yan adam da Allah ya yi sama ya yi ƙasa ya yi taurari ya yi rana ya yi wata duka fa Allah ya yi wa ɗan adam ne saboda yadda zai rayu ya ji daɗi wallazi sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu duka Allah ya hore wa dan adam sama da ƙasa ya hore masa abin da ke tsakanin sama da ƙasan ba don komai ba saboda girmama dan adam kuma dan adam ya gane Allah shine mahaliccin sa ya koma zuwa gare shi shi yasa malamai suka ce fal kaunu mamlukun laka kai dan adam falkaunu mamlukun laka wa anta mamlukullah dukkan kaunu duk abinda Allah ya halitta ya halitta wa dan adam ya mallaka wa dan adam saboda rana din nan da wata suna ma dan adam aiki to bai kamata dan adam ya shagala da su ba abin da ake nema shi ɗan adam ya shagala da Allah su waɗannan an yi su saboda su shagala da ɗan adam amma shi kuma ɗan adam an yi shi saboda ya shagala da Allah to idan ɗan adam ya zamto ya shagala da rayuwar duniya da abin duniya da aka masa to shi ya sauka a kan layinsa abin da ake nema shi ya shagala da Allah su waɗannan kuma an sa su su ma hidima su su ma hidima ne rana ta ma hidima wata ta ma hidima ƙasa ta ma hidima ruwa ya ma hidima a matsayinka na ɗan adam Allah ya karrama ka to amma kai kuma abinda ake nema ka yi wa Allah hidima kai kuma to shi ne layinka to shi yasa wadda suka shagala da duniya da son duniya to sun shagala da abinda ba shi Allah yake bukatar su shagala da shi ba fala tashtagil bilmamluki laka anil maliki laka kada ka shagala da abun da aka mallakar maka ka bar wanda ya mallake ka shine Allah to haka kullum Allah yake kiran dan adam
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون bayan Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa da suna haɗe raba duka Allah ya gaya mana wannan da yadda ya shimfiɗa mana ƙasa da hanyoyi da ya sama mana a tsakanin sama da ƙasa to har yanzu shi wannan ubangiji huwa allazi khalaqa al-laila wan-nahara shine wanda ya halicci dare ya halicci rana wanda wannan ma ni'ima ce babba ga dan adam da yake manta ta saboda a wani waje yana cewa yanzu idan wannan ubangiji ya kasantar da dare ya dawwama bai canza ba kana da wani ubangijin da zai kawo ma rana ne babu kuma yanzu idan dare ya ringa ci gaba ya ringa yi ya ringa yi ya ringa yi dan adam ya shiga matsala rayuwar ba za ta yi ba saboda akwai abun da ake bukata rana ta shigo ta yi to idan ranan ba ta zo ba ya zama dare ko mai dare wurin kwana ma dan adam ba zai samu ba saboda me yasa saboda sai an yi amfani da ruwa a kwaba ƙasa ƙasan nan idan aka yi amfani da ita ana buƙatan ta bushe to idan babu rana ina za ta bushe ba zai yi ba sannan idan ko rana Allah ya bar mana rana ta ringa tafiya babu dare to nan ma matsala ne akwai abun da muke buƙatansa da dare to idan ba mu same shi ba matsala ta faru waje alnan laila libasa waje alnan nahara ma'asha to dole kowanne yana da aikinsa Allah ya zamto ya sanya mana wannan dare ya sanya mana wannan rana duka Allah ya yi mana wuni ɗin kenan washamsa wal qamara Allah ya halitta mana ya ba mu ashamsu rana wal qamar da wata kuma Allah ya ce kullun kowanne ɗaya daga cikin rana da wata da taurari sun kasance fi falakin yasbahun suna ainihin tafiya ne suna kaman iwo ne a ainihin wato kowanne akan falakinsa tsakanin rana da wata kowanne yana da orbit hanyarsa da yake bi wadda idan ya sauka akan layin to za a samu matsala to shi yasa Allah ya ce duk suna tafiya akan yadda Allah ya dora su akan falakin da ya dora su wannan duka Allah tabaraka ta'ala ya yi wa ɗan adam saboda ɗan adam ya dawo da hankalinsa ya bauta wa mahalicinsa Allah tabaraka ta'ala kama ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun wama ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun wannan aya ta sauka ne ita kuma dalilin da sahabban manzon Allah kafiran zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da suka ga lamarin annabi yana ci gaba yana ci gaba suna ganin abun kaman wasa ne yana ci gaba sai suka fara tunanin wai ya mutu a huta Allah sa ma ya mutu a huta da dukkan wannan fitinan da ake ake ake ake fama da shi a wajensu inji su to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala a wani waje yake cewa wa ma ja'alna li basharin min qablikal qult ai Allah bai sanya wani mutum ya bashi dawwama ba kafin kai idan suna so ko suna maganar cewa suna sauraron mutuwanka Allah ya ce a fahimta wa ma ja'alna li basharin min qablikal qult afayin mitta fahimul khalidun idan ka ya rasulullahi muka karbi rayuwanka lokacin ajalin naka yi muka karba ka tambaye su afahumul khalidun su din za su dawoma ne fahum khaliduna su masu dawoma ne a doron duniyan su ba za su mutu ba suke jiran mutuwan ka sallallahu alaihi wasallama ai su ma za su mutu kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة wa ilaina turja'un kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un Allah tabaaraka wa ta'ala yace ai ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba wai su ba kullu nafsin kowace rai da Allah ya kawo ta wannan doron duniya to za'iqatul mauti mai dandana mutuwa ce idan ajalinta tazo yazo to za ta za ta tafi idan ajalinta bai zo ba to ba za ta tafi ba ma'ana mutuwa ai tana kan kowa kenan su daina tunanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in ya rasu wannan addini ya tsaya ba haka ne ba ko annabi yana nan ko baya nan abin da ya dora al'umma a kai ba za a daina shi ba yanzu idan da kafiran duniyan da suka faɗi wannan abun za su zo wannan zamani a tashe su a kai su garinsu da suka rayu su ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai dai bakin ciki ya kashe su saboda masana suna cewa babu wani gini a duniya da yake da tsada da yake da gwalagwalai irin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya ga cincirindo a koyaushe ana nan ana zuwa a ko'ina a zo a cika wajen sannan inda za su zo su samu yawan musulman da suke duniya a yau to da sai su gane cewa wannan burin da suka yi sun bata kansu lokaci kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatun wa nabluukum za mu jarrabe ku ai muna jarraban ku ne bisharri wal khairi da abu wanda yake rai baya son sa da kuma abun da rai yake son sa shine zaga Allah yana jarraban dan adam wani lokaci da talauci wannan abun dan adam baya son sa wani lokaci Allah yana jarraban ɗan adam da wadata ita wadata da talauci duka jarrabawa ne idan Allah ya baka arziki wadata idan fa baka yi aiki da shi yadda Allah ya faɗa ba to ya zama fitnatu ya zama bala'i a gare ka sannan idan aka bawo mutum aka haɗa mutum da talauci bai yi haƙuri ba ya gane cewa babun nan daga Allah ne Allah ne ya nufe shi da haka ya yi ƙana'a to shi ma talaucin ya zama wasa fitinatu to abinda ake so shi ne idan Allah ya jarrabe ka da akwai to ka yi ƙoƙari ka ga ka sauƙi haƙƙin Allah a cikin akwai ɗin da ya baka idan ko ya jarrabe ka da babu to ka yi ƙoƙari ka sauƙi haƙƙin Allah shi ne ka mai da lamarinka zuwa ga Allah cewa ya san halin da kake ciki kuma abin da ya ga dama ne ya yi kuma in ka bi za ka samu sakayya a wajen Allah ta baraka wa ta'ala don haka Allah ya ce duk yana jarraban 'yan adam ya duba ya gani cewa idan babu ne za ka yi haƙuri ne ko ba za ka yi ba in kuma akwai ne za ka gode masa ko ba za ka gode masa ba kaga duk jarrabawa ne kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi musulmi mumini ya yarda da abin da Allah ya raba ya bashi to sai ya samu ya huta warda bima qasama Allahu laka duk abin da Allah ya baka to ka wadatu da shi to sai ka samu sauki komi sai ya tafi yadda ake so wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un kuma Allah ya ce zuwa gare mu ne za a dawo da ku kuma me muku sakayya akan abin da kuka aikata daman Qur'ani yana gaya mana a wani waje yana cewa alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin wanda suka imani suka ce sun yadda su musulmai ne sun bi Allah sun yadda da Allah shin suna tsammanin haka kawai za a basu ba za a jarrabe su ba ai dole sai da jarrabawa idan ma mutum ya ga lamarinsa ba jarrabawa to ya binciki kansa saboda dan adam ana jarrabansa ne iya daidai karfin imaninsa ashaddul balaya al'ambiya sun mal'amsal fal'amsal iya matsayinka a wajen Allah iya jarrabawan da za a ma idan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa kusa da Allah amma bai kubuta daga jarrabawa ta Allah tabaraka wa ta'ala ba garinsa inda aka haife shi aka kore shi yana son garin har lokacin da zai fita ya ce Allah Allah ka fitar da ni garin da nake so ka umurce ni da in koma garin da kake so yana ji yana gari ya fita garinsu yana tafiya har Allah yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama ko da ke wajen abin da ya shafi kibla to duk dai jarrabawa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta goma da aiko shi yana da shekara hamsin da mutanen garinsa suka dame shi suka fitine shi matarsa sai da khadija ta rasu a wannan shekaran babbansa abu talib ya rasu a wannan shekaran yana kiran wannan shekaran me amul huzni manzo Allah me ya faru a wannan lokacin sai ya ce bari ya tafi ta'ifa garin da'ifa ko zai samu mutanen da'ifa su yadda da addinin musulunci su karba su taimake shi akan mutanen garinsa makka manzo Allah ya tafi ya je wata daya a garin yana kiransu zo su imani amma ko mutum ɗaya bai samu ba sallallahu alaihi wasallam wannan jarabawa ce bai samu ko mutum ɗaya ba da ƙarshe ma ba su bar shi ya dawo lafiya lau ba sai da suka bi shi da yara da wawayen gari suka dinga koran annabi a garin suna jifansa har suka masa jini a jikinsa sallallahu alaihi wasallama ya tafi da bawansa zai dubnu haritha ya zama shi yake tattara jifan ma da ake masa a lokacin Allah ya turo ni mala'ika akan ya faɗa me yake so a yi da waɗannan mutanen ya ce shi bai da bukata a wajensa shi ubangijin da ya aiko shi ya san halin da yake ciki don haka abun da shi yake so Allahumma ahadi qaumi fa innahum la ya'lamun shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawa ma ba a samu kamansa ba ka duba abin da ya faru da annabi Musa ga abin da yayi ka duba da abin da ya faru da annabi Nuhu ga abin da yayi amma annabi sallallahu alaihi wasallam aka masa wulakancin aka jefe shi aka yi komai yace shi abin da yake so Allah ya shiryar da su kawai shine bukatarsa sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan duka jarrabawa ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha to kaga babu wani musulmi ko mumini ko wani halittan Allah da zai kubuta daga jarrabawa inda wani zai kubuta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubuta don haka duk wani jarrabawa da muka samu sai mu kokari mu koroki Allah Allah ya ba mu ikon cin jarrabawa din na fama annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza laka allazina kafaru yattakhidunaka illa hudwa ahadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rahmanihim kafirun وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هضوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون الله تبارك وتعالى yake faɗa dangane da abun da su kafiran Makka suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa idza ra'ayka allazina kafaru wa idza allazina kafaru ra'ayka idan waɗannan kafirai suka ganka in yattakhizunaka illa huzwa sai kasance suna rikanka da izgilanci suna ma istihza'i suna cewa a hazal ladhi yaskuru alihatakum yanzu wannan shine yake ta ambaton gumakanku yana zagin su yana aibanta su wahum su kuma kafiran sun kasance kafiruna masu kafircewa ne bi zikrir rahmani da ambaton ar-rahmanu shine Allah tabaaraka wa ta'ala sai su zamto suna yin istihza'i ga annabi sallallahu alaihi wasallama har ma su ringa cewa wai a gaggauta musu azaba in dai da gaske shi manzon Allah ne shi na ina shi Allah ya aiko yace Allah ya aiko shi to sai Allah ya kawo azaba duk irin wannan maganganu suna ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ولقل إنسان من عجل توريكم آياتي فلا تستعجلون خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون Allah ce dan adam kenan kulikal insanu shi dan adam an halicce shi min ajalin daga gaggawa wato saboda yawan gaggawansa a cikin halayensa a cikin ayyukansa har ya zamto kaman daga gaggawan aka halicce shi in ji Allah tabaraka wa ta'ala sa'urikum da sannu zan nuna muku ayati wato azabata na alkawarina da na muku na azaban da sannu zan nuna muku shi fala tastajilun kada ku gaggauta ku shaurara dai za ku gani to kuma a makkanan suke gaya masa wannan magana yana komawa madina da shekara biyu ai sun fara ganin azabar shine a badar ya kashe mutum saba'in an kama mutum saba'in wannan duka ya faru a lokaci guda ɗaya a yakin badar to ai sun fara gani kenan dama Allah ce sa'urikum ayati da sannu zan nuna muku ayoyina ma'ana alkawarin nan na azaban nan zan nuna muku ita falatas ta ajilun kada ku yi gaggawa kada ku yi shauri wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin su waɗannan kafaran makka yana daga cikin miyagun ɗabi'oyinsu sukan ce mace hadha alwa'd wai yaushe za a tashin alkiyama ne tunda ya ce akwai tashin alkiyama yaushe za a yi ne yaushe za a yi in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya a cikin abin da kuke faɗi ko annabawa to duka kafarun suna cewa wai yaushe za a yi tashin alkiyama yaushe za a yi
law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna aw wujuhihim an-nara wala an zuhurihim wala hum yunfarun law ya'lamu alladhina kafaru حين لا يكف لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون الله yace law ya'lamu allazina kafaru da waɗannan kafiran za su san irin nau'in azaban da yake bin su wanda yake jiran su irin nau'in da azaban da hina la yakuffuna an wujuhihim an-nara ba za su iya tunkudewa fusakansu wutan jahannama ba wutan za ta zo ta mamaye fisa kansu suna ƙona su to ba za su iya tare wannan azaban ba wata kushe wujuhumun nar haka Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a wani waje to wala an zuhurihim sannan kuma ba za su iya tunkuɗe azaban Allah a bayansu ba ma'ana kenan Allah yana nuna azabar ko ta ina za ta mamaye su idan ta zo lahum min jahannama mihadun wa min fawqiha ghawash ko ta ina azaba tana nan za a musu shimfuda amma shimfuda ta wutan jahannama haka za a musu wala an zuhurihim wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su wani ya hana su daga wannan azabar Allah ba idan ta zo ran tashi alkiyama bal tatihim baghtatan fatahatuhum fala yastadiruna radda wala hum yunzarun بل تاتيهم بغتة فتبحتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون الله تبارك وتعالى بل bari ita wannan azabar da za ta zo ga irin kalanta yadda Allah ya faɗa din nan ai tatihim za ta zo musu ne ranar tashin alkiyama baktatan haka arabe fuj'a za ta zo musu basu ankara ba sai ga tana azaba za ta zo fatahatuhum ta imauta su ita azaban fala yastadiuna raddaha ba za su samu ikon me da azaban nan ba wala hum yunzaruna sannan kuma ba za a saurara musu a jinkirta musu suna cewa rabbana akwai absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna muqinun idan suka ga azaban za su ce ya ubangiji mun gani mun tabbatar yanzu kan akwai azabar mun tabbatar Allah Allah kame da mu duniya za mu tuba za mu bar wannan Allah ya ce wala hum yunzarun ba za a saurara musu ba walaqad ustuzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakiru fa haqa bil ladina sakiru minhum ma kanu bi yastahimun walaqad ustuzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un walaqad ustuzi'a bi rusulin min qablika haqiqa an yi izgilanci da istihza'i nan ga manzanni Allah kafin kai annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kaman tasliya ne ba da haƙuri ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin abinda waɗannan kafirai suke gaya masa na miyagun maganganu yanzu kai annabin Allah ne yanzu Allah ya aiko ka yaushe za a yi azaban irin waɗannan miyagun maganganun Allah sai yake ba wa annabi haƙuri yake ba shi labari ai ba shi kaɗai ba ne irin wannan abin ya same shi manzannin da suka zo kafin shi ma sun sha faman irin wannan walakadar sallanu hanila ƙaumihi falabisa fihimu alfasanatin illa kamsina aman فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناهم وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين غيرن annabi nuhu da ya zauna shekara 950 cikin mutanansa sun ta masa izgilanci ba su imani ba bai samu wanda suka imani da shi ba a cikin wayannan shekaru sai yan mutane yan kadan da ba su wuce mutum 80 ba ba abunda ko ba su masa ba na izgilanci annabi Musa ba abin da ba su masa ba duk dai annabawan a musu istiza'i su kafiran to shi yasa daman Allah a wani waje yake cewa wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak waja'aka fi hadhihi alhaq wa mau'izatan wa zikri lil mu'minin muna baka labarin annabawa ne annabi sallallahu alaihi wasallama ba don komai ba sai don zuciyarka ta tabbata bisa sakon da muka baka mu baka labarin annabi wane yayi da kafiransa me ya faɗa me suka faɗa me ya faru da shi me ya faru da su saboda ka sani cewa abunda kafiran zamanin ka suka ma to kafiran wancan zamanin ma sun yi wannan annabawa wal qadustu ziya bi rusulin min qablika kai hakuri ya annabi sallallahu alaihi wa sallama fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bi yastadiun ma kanu yastahzi'una bihi abunda sun kasance suna izgilanci da shi shine azaban nan akan yaushe za a yi ai fa haka wannan azaban ta sauka bil ladina sakhiru akan waɗannan wanda suka yi izgilanci minhum daga gare su ai azabar ta sauka daman fa minhum man akhazathu sayfa asayha wa minhum man qasabna bihi larab wa minhum man agrabna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun duk qur'ani ya fada wayansu ga yadda aka musu tsawa ne wayansu a ruwa aka dulmiyar da su duka dai nau'in azaban Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama irin abin da ya faru da su
قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم موردون قل من يقلأكم بالليل والنهير من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم موردون ku kafiran makka da kafiran duniya gaba daya da kuke irin wannan kafirci kuka yin imani kai ya rasulullah ka tambaye su ka ce musu man yaqla'ukum bil-layli wan-nahari wane ne yake kiyaye ku kan a cikin dare da rana daga ubangiji wanda zai kiyaye ku ya tsare ku daga azabar Allah inna zalabikum idan azabar ta sauka gare ku wa zai kiyaye ku idan azabar ta sauka cikin dare ko cikin rana wa zai zo ya tare ku babu in dai Allah ya saukar da azaba ai ba wanda ya isa ya zo ya tare azabar Allah babu shi to ka gaya musu wannan bal bari hum an zikru rabbihim mu'ridun balbari su dai mu'riduna masu kauda kai ne ba sa tunani a cikin ayoyin Allah an zikir rabbihim gabarin ainihin ambaton ubangijinsu shine wannan alqur'ani sun kauda kai gabarin sa da sun yi tunanin wanda yayi sama yayi ƙasa ya kawo wannan alqur'ani ya ba su numfashi yayi su yake kiyaye su dare da rana ai da ba za su kafirce masa ba am lahum aliyatun tamna'uhum min dunina لا يستطيعون نظر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون الله تبارك وتعالى أنبري لهم آلهة shin suna da wani abun bauta ne waɗannan kafirai ababen bautan nasu tamna'uhum za ta hana su akan abin da zai sauko musu daga azaba min na daga wajen mu idan muka saukar da azaban suna da abun bautan da zai hana azabar hal lahum alihatun ghairullah suna da wani abun bauta ne koma bayan Allah la babu ai waɗannan ababen bautan ma da suke riyawa cewa akwai su suna bauta musu ai la yastati'una nasra anfusihim ba su da ikon da za su iya taimakon kansu tallafawa kansu idan azabar ta zo su gumakan nasu allolin ballantana su hana masu bautawan su sha azabar aha ba su da iko su taimaki kansu ballantana su taimake su walahum minna yushabun sannan kuma mu basu abukance mu ba ballantana mu taimake su su waɗannan gumakan ba ma tare da su بل متانا هؤلاء وآباهم حتى قال عليهم الأمر أفلا يرون أنا نادي الأرض ننبذها من أدرافها أفهم الظالمون بل متانا هؤلاء وآباهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أنا ناتي لرضا ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون Allah tabaraka wa ta'ala ce balbari ya rasulullah matta'ana haula'i mun jiyar da waɗannan kafirai daɗi ne wa abahum da iyayensu na daga abin da muka musu ni'ima a kansu hatta qala alaihimul umuru har rayuwa ta tsawaita a gare su suka rudi kansu da wannan jin daɗi na rayuwa shi yasa suke wannan kafirci amma afala ya rauna shin ba sa gani ne anna na'ti larda muna zaike wa ƙasa muna kekke nan kusuwa muna wato rarrage ƙasa ɗin min adrafiha daga gaffanta ba sa ganin wannan ne afahumul ghalibuna yanzu shin masu masu irin jaye ne suke gani akan annabi sallallahu alaihi wasallama anan abinda Allah yake nufi su kafiran Allah ya ba su ni'imomi da yawa to waɗannan ni'imomi da ya musu shi ya ruɗe su suke ganin ko ba su imani ba babu komai ai Allah ya musu gata ya musu komai to shine Allah yake cewa ba sa gani ne muna zaikewa ƙasar nan muna ɗan rarrage ta shine yau a samu wa'ansu su yi imani gobe a samu wa'ansu su yi imani jibi ma wa'ansu su karba gata ma wa'ansu su karba shin musulunci ne yake karuwa ko kafirci ne yake karuwa kaga musulunci ne yake karuwa kenan kullun su rasawa suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'ansa kuma kullun samu suke yi to ba sa ganin cewa nan gaba abun ba zai musu kyau ba su shin a hakan suna ganin za su yi rinjaye akan annabi sallallahu alaihi wasallama shine amsa ba za su yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara cewa natil arda nanqusuha min atrafiha wani fassaran shine wato mutuwan ko tafiyan bayin Allah malamai yana nuna kaman wato yankewan ƙasa ɗin saboda idan masu ilimi suna ta tafiya to nan a wani fassarin kenan ma'ana duniya kuma za ta ƙara duhu to kaga kenan an ta samun wato yankewan wani abu wadda da ake son sadawansa
قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعكم الدعاء إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم أصم الدعاء إذا ما ينذرون Allah tabaraka ta'ala yace kul ka gaya musu kai annabi sallallahu alaihi wasallama su waɗannan kafiran duniya kace musu innama unzirukum bil wahyi iyaka dai ni ina muku wannan gargadi ba da raɗin kaina ba ne ba zance ne daga gare ni ba wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ba daga gare ni ba wannan ayan tana tafiya da wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wannan yana nuna cewa duk abunda annabi yake faɗa daga Allah ne baya faɗan son zuciyarsa sai dai abin faɗan ne malamai suke kasa shi kashi uku idan ayan ƙur'ani ne manzan Allah ya faɗa to wannan ya zama wahayun ne matulul wahayi ne wanda ya kasance abin karantawa wanda ya zo daga Allah directin sannan sai hadisul ƙudusi wanda shi kuma zance ne da ake jinsa daga bakin annabi amma ya samo shi daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisul qudusi kenan sannan akwai hadisun nabawi na wadda annabin yake faɗa wa sahabbansa da abinda duk yake faɗa to dukkan waɗannan abubuwa guda uku duka wahayi ne daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu shi yasa a wani waje zaka ji Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa anzalna ilayka dhikra mu muka saukar ma da wannan bayani an bato daga gare ka malamai suka ce wannan azzikra shine alhadith mun saukar ma da shi shi ma ma anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abunda aka saukar musu menene aka saukar musu shine alqur'ani mana daga wajen annabi ne za a ji bayanin abun da aka saukar wa halittar Allah shi ne alkur'ani to kaga a zikru nan hadisi Allah ya ce wa anzalna ilayka zikra shi ma saukar ma mu kai da shi to irinsa ne anan ma qul inna ma unzirukum bil wahyi duk abun da nake faɗa muku din nan da wahayin daga Allah ne tabaaraka ta'ala wala yasma'u summu du'a sai dai shi wanda yake kurma baya jin kira wanda baya ji ko an kira baya ji ko yaushe aka mai gargadi baya ji ba zai ji ba sai in Allah ya ga dama sannan ya ji to wannan yana nuna cewa kamar yadda malamai suke faɗa cewa su annabawa Allah ya turo su su isar da sako amma a dalilin isar da sakon in Allah ya ga dama sai ya bude zukatan ainihin wanda ake isarwa sakon sai su karba kamar kwadon waje da sakatan ciki a ɗaki idan shi annabi ya kira ya buɗe kwadon waje to ya rage ga shi ubangiji abin da ya ga dama zai yi idan ya nufe ka da shiryan to sai a ja misali sakatan ciki shikenan dama an buɗe waje sakatan ciki an buɗe to ka samu abin da ake bukata kenan to Allah ya sa mu dace alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ولئن مسرهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين Allah ya ce su waɗannan kafirai da suke ta neman azaba cewa yaushe za a yi azaba to idan Allah ya ce in masatukum nafhatun idan muka ɗanɗana musu wani yanki na daga azaban in muka ɗanɗana musu yanki min azabi rabbika aka ɗanɗana musu wani yanki daga azaban ubangijinka layakulunna sai ka ji wallahi suna faɗin ya wailana ya halakar mu sai hankalinsu ya tashi inna kunna zalimina mu dai mun kasance mun zalimci kanmu da wannan shirka da ƙaryata annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama sai ka ji su suna wannan kukan amma kuma suna neman azabar.
ونبو الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من كردل نتينا بها فكفي بنا حاسبين
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وخفي بنا حاسبين الله يتي ورانا تاشم القيامة نم ونضع المواضين القسط زام عين أي أجي واتو أبوهم auna ayyuka na adalci a wannan ranar duk abinda za a ajiye na awun aiki to na adalci ne za mu ajiye liyaumin qiyamati ga wannan rana ta tashin alkiyama Allah zai auna ayyukan bayi ranar tashin alkiyama tare da tsayi da adalci duk wanda ya aikata aiki nagari to zai zamto ma'auninsa yayi nauyi wanda ko ya aikata mummunan aiki to ma'auninsa zai zamto ba zai yi nauyi ba don haka shi mumini a wannan ranan yana da nauyin sikeli idan mumini ne kafiri kuma zai zamto bai da nauyin sikeli zai zamto nauyinsa ba zai ma kwatantu da ainihin fukafukin sauro ba a wajen nauyi saboda ainihin alamar karbuwar aiki shine nauyin sikeli din Allah ya ce za mu aje waɗannan ma'aunai na adalci ga ranar tashin alkiyama shi yasa wani bawan Allah cikin sahabbai yake tambaya da ya ji manzan Allah yana ta bayani akan firgicin ranar tashin alkiyama za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai ya rasulullah ni ka ranar tashin alkiyaman nan Allah da kansa ne zai yi hisabi ko kuma bayarwa zai yi a yi sai manzan Allah salasan cewa Allah ne da kansa zai yi sai ya ce a to shi kenan inda Allah ne sun yana da yalwar rahama amma da bayarwa za a yi tunan ne mun san abin nan irin wannan Allah yake cewa za mu sanya ma'aunai na adalci din falatu zulamu nafsun shay'an ba za a zalimci wata rai da komin kankantan abu ba komin kankantan kyakkyawan aiki da mutum yayi ranar tashin alkiyama Allah ya ce ba zai tauye shi ba saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna la nudi'u ajural muhsinin dukkan aikin lada da mutanen kirki suka yi to ba za mu tauye shi ba to Allah sa muna daga cikin mutanen kirki lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah shi gafarta mana Allah sa mu daga cikin wanda za a yanta a cikin wannan watan Allah zauna da kasar mu lafiya waɗannan fitintunu kashe-kashe da ake fama da su a wannan ƙasa tamu muna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama muna tawassuli da alqur'ani muna tawassuli da wannan wata mai alfarma Allah ka mana saukin waɗannan fitintu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama dan uwa kuma akwai bukatan mu ƙara gyara ayyukan mu kowa ya san abubuwan da yake wanda ba su da kyau yayi kokari ya rage in bai basu ma duka gaba ɗaya ba a ta addu'a kuma Allah ka mana saukin wannan fitintuno da tsadar rayuwa da ake fama da shi alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadri wa miqdar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an saurari tafsirin alqur'ani mai girma na Sheikh Muttaka Modubba Tukur daga masallacin Shehu Manzo Hajiya Dr Zainab Jamil Isiyaku gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku.